الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayyukan mu na alkhairi Allah ya karba kurakurai kuma Allah ya yafe mana idan ban manta ba makon da ya gabata mun fara bayani akan inna wa akhwatuha ko mun yi bayani akan inna wa akhwatuha ma'ana inna da wasu harufa da suke yin aiki irin na inna muka ce inna wa anna وكأن ولكن وليت ولعل تدخل على المبتدا والخبر duka wa'annan suna shiga cikin mubtada da khabar mubtada ne kamar yadda kana wa akhwatuha suke shiga mubtada da khabar mubtada haka ma inna wa akhwatuha suna shiga mubtada da khabar mubtada sai dai abinda abban banci ita kana ترفع الاسم وتنسب الخبر أما إن تنسب المبتدا وترفع الخبر شيني بمبنشن شيني مالي يتشي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل وإن دكنسو تدخل على المبتدا والخبر سنة شقاء مبتدا خبر مبتدا fatansibul mubtada'a sai ita inna ko wa'innan masu aiki irin nata su yi ma mubtada wasali bisa in an tashi da irabi wa yusamma masmaha sai a ce da shi isminta wa tarfa'ul khabara sai ta yi ma khabari ruhu'a wa yusamma khabaraha sai a ce da shi khabarinta su ne ranar nan muka kawo misalan duka muka karanta su muka fassara muka ce aljamalu saburun ko ba haka bane mun ka ce aljamalu mubtada saburun khabar mubtada innal jamala saburun lalle abun nan yana da haƙuri sai mun ka ce innal jamala saburun aljamalu saburun in za mu yi lirabi sai mu ce aljamalu mubtada saburun khabar mubtada in za mu sa inna to wanga zai canza wasali maimakon mu ce jamalu sai mu ce jamala innal jamala saburun me ya canza fata ta canza anan me ya kawo canjin fata saboda inna muka ce in za ka yi lairabi sai ce inna adatu nasbin wa taukidin abin da ake ma taukidi karfafawa kama a magana kana son ka karfafa ni zo ni ce da kai raƙumi yana da haƙuri yayi sai ni ce ma lalle lalle sai na amfani da inna ta sai zama adatu taukidin kenan ma'ana ana karfafa zance da ita kuma tana yi ma mubtada wasali bisa inda wannan mun ce ma mubtada ko saboda zuwan inna sai aka mai fataha kinan dan me ya dauki fata saboda inna sai zama inna adatu nasbin wa taukidin aiki nawa take yi ma'anar su da Hausa tana karfafa zance shine taukid sannan kuma tana yin wasali bisa shine adatu nasbin wa taukid kun gane ko aljamala ismu menene saburun khabar menene kamar yadda muka ce muna iya mun yi haka ya yi ko bai ba kana menene kana da jamalu dai kana da jamalu saboda shi kana bayan aiki irin na inna duka suna shiga cikin mubtada da khabar mubtada ne amma ba su yin aiki guda mun ka ce kana wa ka'anna ko kuma kana sara bata laisa asbaha amsa adha zalla duka wayannan suna yin aiki irin na kana ne ita kuma inna anna ka'anna lakin laita duka suna yin aiki irin na menene irin na inna wani aiki suke yi suna yi wa mubtada wasu libisa kawar mubtada su bar shi yadda yake ita kuma kana ta bar mubtada yadda yake khabar mubtada ta yi mawasili sama Allah ya samu dace mun gane ko to ga misali alharamu qadimun alharamu yan ce kai irabi mubtada ne da khabar mubtada innal harama qadimun sai aka ce inna adatu nasbin alharama ismu inna qadimun khabaru inna al-imtihanu qaribun al-imtihanu mubtada قريب خبر مبتدا سيان كشي اه علمت أن الامتحان قريب ناسان شيوا للي جرباوا ذات ذو علمت ناسني واي سني بنجبا واي سني فعلي ماضي da hausa miya ke nuhi da shi aikin da ya wuce ko aikin da ya wuce in kana son ka jingina shi da kai wani harfi za ka sadan a gane ka jingina shi da kai na yawa ta'un in ta'un takata wani wasali ya kamata ka yi mata duk fi'ili ma dai haka ake masa kenan in mun ka yi haka alima a karanta min shi a wassara min shi kenan ba san kowaye ba to yanzu in kana son ka bambanta to da ta'un za ka yi aiki don ka bambanta in kana son ka sa kanka ne sai ka ƙara ta sai ka yi mata wasali kenan sai ka yi haka ko ba haka ba ne to nan ne bambancin yake in kana son ka ce ni ne ni sani ta'un wasali za ka yi mata sai a ce menene alimtu kenan na sani in kana son ka ce na karanta mi za ka ce wa in kana son ka ce na ci mi za ka ce akaltu in kana son ka ce na yi sallah mi za ka ce sallaitu in kana son ka ce na yi kwana mi za ka ce nimtu duk dai in kana son ka jingina fi'ili mari ga kanka ta za ka ƙara mai ita kuma tannan sai ka yi mata ruhu'a in ko wani na kake son ka jingina ma shi kan nan za ka ƙara amma sai ka yi mata wasali bisa yanzu ka ce sama'ila ya sani ga ya mai kasan ya sani sai ka ce mene ne alimta ka sani ya karanta hwa ƙara'ata ka zauna hwa kaga jalasa ne gashi me jalasa amma yanzu da kake son ka jingina shi ga wani sai ka ƙara masa ta amma wani wasili kai mata fata in ko mace ce kake son ka ba labari kin karanta shi ma ta za ka ƙara amma ta inda ta mace ce kullum ɗaure ta ake yi in kana son ka ce da ita mana in kana son ka ce ka karanta sai ka ƙara ta kai mata wasu libisa kin karanta sai kai mata wasali kasa su mata kasan kullum kasa na suke ka ce da mace kin karanta mai za ka ce kin zauna fa kin ci akalti kin yi kwana nimti kin gane duk ta'an wasali kasa to yanzu babu ta nan babu ta nan kana son ka ce ta karanta ko ba haka bane to nan sai ka daura ta'un ta karanta sai a ce mene ne ta sani wa to ka gani nan alimat to yanzu shine muke son mu gani duk sada kaga fi limari an ƙara mai ta abinda za ka yi la'akari da wasali da shi wace irin ta ce ta ɗin nan wani wasali an kai mata in ka ga wasalin da an kai mata to ka sani ta'un ɗin na ita ce an matsayin aiki aiki da larabci ba shine fa'il ba kenan alimtu akwai ta ciki kenan akwai fa'ila ko babu alima fi'ili ne ko ba fi'ili ba ne wani irin fi'ili to yanzu kenan an samu fi'ili an samu fa'ili yanzu nan alimtu muna da fi'ili a ciki ko babu ina fi'ili ya ƙare bakin alim ko ba haka bane akwai ta'un ko babu ta'un madadin me take fa'ili ko kenan nan muna da abu nawa da mi da mi da fi'ili to in an ka tashi ne irabi na gwannai sai ka ce fi'il wa fa'il duk mai fahimtar larabci duk wanda yake da nahawar larabci da ya ce imin lirabin alimtu sai kai da ya kace ai fi'il wa fa'il ne ito an gama ya san ka san abin da kike yi ko ba fi'il wa fa'il bane kai ai min lirabin wannan jalastu me za a ce fi'lu wa fa'il jalasta shi ma menene akaltu fi'lu menene akaltum filo menene haka za ku rika misali to yi an gane yanzu ai mili irabin wannan alimtu me za a ce ban ji ba ku rike wannan fa gaban mun kai wanga shi mun ƙara bayanin shi don mu shi gaba alimtu filo menene filo wa fa'il anna adatu menene mun ci abu biyu ta kai sai an wada min su dunnaji anna adatu menene nasbin wa menene haka aka da irabin shi anna adatu nasbin wa tawkid mu matsa gaba al-imtihana ismu menene ismu anna shi ko ismu anna wani wasali ake masa fata shine nasba kenan mansubun kun san ma'anar mansubun da Hausa wanda aka yi ma wasali bisa kenan anna adatu nasbin wa tawkid imtihana ismu anna amma menene mansubun sai mu ci gaba qaribun shi kuma menene kabaru anna kun ga yadda kuka yi lirabin wannan duk saura haka suke mu ci gaba ku ja nan haka ma yace yasurru fil menene fil mudari a tsaya anan mun ce muku yana da yawa in mun je gaba mun samu ƙari fil madi ne ya fara da ya mudari iko ya surruni sai ka tafi da mudari'u sai ka tsaya a nan za mu zo mu yi magana mu yi almasadir inda muka ce akwai masadirul mimiya sannan muka zo za mu bugari akan masdarul mu'awwal masdarul mu'awwal akwai min an wal fi'l akwai min anna wasmaha wa khabarha kenan ne in zaka yi mai cikakken irabin sai ka ce yasurru fi'l mudari marfu'un wan nunu nunul wiqaya tamna'u fi'l an al-kasr wal ya'u damirun mutakallim mabniyun ala sukuni fi mahalli nasb maf'ulun bihi muqaddam anna alat nasb wa tawkid الزهرة اسم أن نادرة خبر أن سيزم المصدر المؤول min anna wasmaha wa khabaraha fi mahalli rafa'il fa'il wannan shine cikakken irabin shi amma wannan ya mana nauyi abinda nake son a rike mi yasurruni sai kace fi'il mudari shikenan yasurruni fi'il menene anna aratu menene wa tawkid az-zahrata ismu menene nadiratun khabar menene a rike wanga mu kara gaba to gashi alkitabu ustaz littahi ustazu ne ta annal kitaba ustaz ka ce dai littahin nan ustazu ne ko ba haka bane to da ka anna da inna da anna duk aiki guda suka yi sai dai abinda abbanbanci ma'anarsu ba guda ba ka anna ana kamanceceniya da ita ne ka ce dai wane wane ne kuma kama da wane a iya mini fata wani ko ba haka wani kama da ustazu fata ustazu shi yasa ya ce ka annal kitaba ustazun to sai mu ce kenan kama me kama da larabci da larabci ma'anarsa tashbih ko ba haka bane tashbih to duk abin da ake amfani da shi don a yi kamanceceniya shi ake ce da shi adatut tashbih adatut tashbih ana tare da niko adatut tashbihi sai a ce ka anna adatu tashbih ko ba gaba ne sannan kuma tana yin nasba kina adatu tashbih mu bar shi anan sai ya zamanto alkitaba ismu ka anna alkitaba ismu menene ustaz ya zama menene mun riga mun yi shi wancan mako ga ƙarin bayani mala ya ce a bana gaba alƙamar misbahun warin wata hitila ne sai mala ya ce ka an na alƙamara misbah nan kana ya ce ka an na adatu nasbin inda suna yin nasba ko ba su yi to a riƙe guda ya yi sauƙi ka an na adatu nasbin inda dukkan su adawatun nasbin ka an na adatu nasbin alƙamar ismi menene misbahun kabar menene kabaru ka annu al'asasu qadimun al'asasu mubtada qadimun khabar mubtada mun yi bayanin mun ce asas kayan daki kayan da aka sa cikin daki sai mu ce eh an gane ana tada ni ko albaitu jadidun lakin al'asasa qadimun gidan nan sabo ne sai dai kayan ciki tsofaffi ne da daddu ne in za mu yi la'irabi البيت مبتدا جديد خبر مبتدا لكن أداة نصب الأثاث اسم لكن قديم خبر لكن da Allah akwai mai tambaya mai tambaya mm mm mm ba su zuwa ga ko'ina ga marina suke zuwa ga mariko suke zuwa na mu ci gaba kafin yi tautan baya kenan mala ya ce alhassa'iru ƙalilatun asara ya kaɗan ce shabbatin naru wuta ta tashi shabbatin naru wuta ta tashi lakin alkhasa'ira qalila sai dai asara ai kadan ci sai ce shabba fi'lu madin annaru fa'ilu marfu'un dala me ya kama waye aiki waye fa'ili to shine annaru fa'ilu marfu'un shabba ya kunnu aikin ya faru ko bai faru ba kenan sai ya ce fi'lu madin aikin da ya wuce annaru fa'ilu marfu'un sai zamanto lakin adatu nasbin الخسائر اسم لكن قليلة خبر لكن الفاكهة ناضجة الفاكهة ناضجة ليت الفاكهة ناضجة إنما أتشي كامل مري سننا سكتشي ليت ألا نسبين الفاكهة اسم ليت ناضجة خبر ليت na harko mubtada da khabar mubtada ne aka ma alqamaru tali'un alqamaru mubtada tali'un khabar mubtada laita alatu nasbin alqamaru ismu laita tali'un khabar laita alkitabu rakhisun littahin yana da arha la'alla adatu nasbin alkitaba ismu la'alla rakhisun khabar la'alla المريض مبتدا نائم خبر مبتدا لعل المريض نائم لعل فعل لعل أداة نسب المريض اسم لعل نائم خبر لعل kenan in ka duba duka muna da ismu anna muna da ismu inna muna da ismu ka'anna muna da ismu lakinna muna da ismu la'alla muna da ismu laita haka ma muna da khabarin su duka khabarin su duka muna da shi shine mala ya kawo a misali ga ga bahasi nan kullu misalin fil qismi awwali kullu misalin fil qismil awwali an ga wajen ko dukkan misali da yake a bangaren farko ya ta'allafu min mubtada'in wa khabar an gina shi ne da mubtada da khabar mubtada kun gane qismi na farko gashi nan aljamalu saburun alharamu qarimun alimtihanu qaribun azharatu nadiratun alkitabu ustaz haqqasa duk wannan bangare in an ce malam ibnu al-irabin ɗaya daga cikin wa'annan sai ka ce mubtada khabar mubtada misali aljamalu sabun ya za a lirabin shi ce aljamalu mubtada sabunun khabar mubtada alharamu qarimu ila irabin shi ce alharamu mubtada qarimun khabar mubtada to ila irabin al-imtihanu qarimun shi ce al-imtihanu mubtada qarimun khabar mubtada har kasa dukkan su mubtada ne da khabar mubtada jama'a an gane wannan to mu ci gaba wa huma marfu'ani zaka ga kowannen su yana da ruhu'a ruhu'a kaga aljamalu bil raf'i saburun birrafi dukkansu kowace ruwa ta gare ta kama alimta kamar yadda ka sani wa idza nazarta ila alqism athani amma in ka duba a bangare na biyu ra'ayta al-amthilata nafsa za ga misalan su ne dai aka matso da su gaba ba da an dakhala ala kullin minha ahdul ahruf bayan kowanne ɗaya daga wa'annan harufa ya shige su sune inna anna ka anna lakinna laita la'alla وإذا تأملت أواخر الأسماء في هذا الاسم أما إن كي لأكري ده حرف وصل كرشه حرفا وإن كلمومي وجدت الاسم الأول منصوبا ذهب السنة نهركو يا تاشي ده قروها يا دوكي وصلي بسا يا دوكي نسبة في كل أمثلة أكون مثالي كدوبة هوني سيأكتش إن الجمل إن الحرم أن الامتحان أن الزهرة كأن الكتابة كأن القمر لكن الأثاث لكن الخسائر ليت الفاكهة كو yace za ka ga ƙarshen kowanne ya ɗauki wasu libisa ne wal ismat thani marfu'an amma suna na biyu za ka ga ruwa yake da shi fi jami'iha a dukkan misali kaga an ce saburun qadimun qaribun nadiratun duha ƙarshe wallazi ahdasa hadha tagayyira abinda yasa aka samu wannan canji huwa dukhulul ahrufil mutaqaddima ko mutaqaddima shine shiga harufan da suka gabata fa hadhihi al ahruf wannan harufa idan tadkhulu ala al mubtada wal khabar kenan suna shiga cikin mubtada da khabar mubtada ne in ta shiga wani aiki za ta yi fa tansibul awwala sai ta yi mana farko ruha ويسمى اسمها سيأتي شيء اسمنتا وترفع الثانية ويسمى خبرها سيتيم نبي نسبة أتي شيء خبر انت ويسمى خبرها وإذا تدبرت معاني هذه الأحرف الستة كو ستة إن كيل أكريد ما أنا وإن أحرفها قد الشدة في أمثلتها أدك مثالا وجدت إن وأن ذاك قد إن دا أن تفيدان التوكيد thubutil khabari lil mubtada suna amfanar da tabbatar da labarin akan mubtada su tabbatarwa suke yi shi yasa ake ce adatu tawkid wata ka'anna ita kuma ka'anna tufidu tashbihil mubtada bil khabar tana amfanar da kamanta mubtada da khabar mubtada ko kalle ni nan alkitabu ustad ahwassara min kun ga yace ka'annar kitabu ustad shi wanga ya yadda amma wanga fa ya dai hudu amma bai daɗe suke ba muhammadu jamilun a hausarami sai wanga ce ka anna muhammada jamilun ya yadda kenan shi ya sama da ya ce ka anna ana tashbihi da ita ana amfani da ita ne a kamanta mubtada da kabar mubtada don a nuna ma ba iri ɗaya ba ne don duk abin da an ka ce an kamanta kaza da kaza to ba iri ɗaya ba ne sun dai kama akwai kuma inda ba su haɗu ba mala ya ce a bayani na gaba ko walakin na ita kuma lakin na ta ci listidiraki tana zuwa ne don istidiraki wahowa muna usami min fami shi'in gaira makasudin shi ne abinda ake ce ma istidiraki mai saurare a hana shi ya fahimci abin da ba haka yake ba yanzu idan nice da kai motan nan sabuwa ce motar wani sabuwa ce gau kayan cikinta mai hankalinka zai baka su ma menene sabi ne to don ka in barka da rudani ka ɗauka cikin ma sabo ne sai in yi sauri in ce amma fa kayan ciki tsohi na kenan abin da za ka yi hararowa ina nuna ma ba haka yake ba muhammadu ganiyun a ɗabi'a mai an ka cewa na mawadaci ne mai za mu ɗauka yana da wadata ko lakin laisa inda hushe babu komi ya ƙare sai ka ce ah gaskiya ne gare da ya yi wata bai canza riga ba to shi ne abin da ake ce ma lakin adatul istidiraki abin da ake ce ma adatul istidiraki abinda za a yi sauri a tare ka kakka fahimci abinda ba shi ake nufi ba wane ya yi aure amma ba budurwa ta yi aura ba kun fahimci hausa a ɗabi'a da an ce wane ya yi aure hankalinka mai zai kawo budurwa ko to don kaka aza budurwa ce sai ka ce ko dakanta abu biyu ne idan mutum dattijo ne aka ce wane ya ƙara aure mafi yawanci ɗabi'a mun me za mu yi tsammanin ya aura sai in ce ma amma haba ba zaura ta ya aura ba in baka za kauri ba a gane ya shi na zai cika ta magana samari ne an ka ce ya yi aure a hankalin mu mi za mu ce ya aura sai in ce amma fa ba zaura ta ya aura to shi ya amfani da lakin na shine istidraki duk da wani ina kawo misali ne don a gane ma'ana abin da ake ce istidraki ma'ana istidraki abinda kake ake tsammanin mutum zai fahimta ai kokari a cire mai wannan fahimta nan kai fahimci abu ba yadda yake ba shi yasa malai yake cewa walakin na tati lil istidraki ita kuma lakin tana zuwa ne don istidraki me ake nuni da istidraki huwa man usame shine a hannu mai sauraro min fahimi shay'in ghayr maqsudin dan kai fahimci abin da ba shi ake nufi ba walaita ita kuma laita ta dullu ala tamanni tana nufi akan gure usulul khabari wajen faruwar khabari gurin abin da ba zai samu ba wala alla tadullu ala raja'i wuqu'i ita kuma la alla tana nuhi akan fatan abu ya faru wattamanni kuma tana amfani ne da wattamanni yanzu yana so ya fassara laita adatu tamanni la'alla adatu raja da tamanni da raja'i mai bambancin su mutum ne kullum yana kasuwa ya ce ina fatan nima wata rana in zama mai kuɗi wanga shi ma yana gida ya ce ina fatan nima in zama mai kuɗi duk ba fata suke yi ba to a larabci ba a kiran su fatan su guda shi wanda a gida kwana sai dai a ce yana tamanni ma'ana laita na shi tamanni yake yi wanga da ka zakwa kasuwa na neman kuɗi shi ke raja'i dan mai nema an bai samu bai wata rana na iya samu to shi ne mala yake so ya bambanta mana sai ya ce wa tamanni ya kunu adatan lil amr ba'idin lil husul shi tamanni ana yin shi ne ga abin da al'ada ba a cika samun shi ba mutum ya mutu sai ya ce Allah ka sa in dawo duniya in gyara to wannan sai a ce shi tamanni da abu ne mai wahala yana da wahala mutum an kai shi kabari kuma a ga ya dawo yana ya tuba ne ya zo shi gyara yana da wahala kun ba ne ko haka ma mala yake cewa amma raja'u amma shi ko raja fa yakunu adatan fil umuri alqariba shi so da yau alqaribatul wudu wuqu'i ita arraja'i abu ne da abunda ana sa ran ya faru ba da dadewa ba shine raja'i ina fatan in yi kaza kuma ina kan yi to wannan ba mamaki wata rana ya faru amma ban yi in ce ina son kaza ya faru wannan shi ake ce mata mani Allah ya samu dace ina ganin wannan shine inda zamu kwana wanda yake da tambaya sai shi tambaya yanzu ku budo darasi na gaba mun shin hida sai mu tashi anan jarrul ismi abin da ake ce ma jarru jarrul ismi da larabci shine jarra ya ja ƙasa ya ja ƙasa jan abu ƙasa marar nabi sallallahu alaihi sallama alaihim bishatin ya jurrunaha suna jan ta ƙasa kina abin da ya yi ƙasa shine jarra shi yasa jarra wasali ƙasa shine jarra mista an ka sa mai sunan jarra saboda kodo shi ƙasa na yake kina an ka ce jarra da hausa malumin nahau in sun ce jarra suna nufi wasali ƙasa kisra kenan jarrul ismi yi mu suna wasali ƙasa yaushe ne in ka ga suna kana son ka yi mai in kana son ka abin nan ka yi mai wasali ka yi mai wasali kasa yaushe ne to nan ne za a gaya ma duk kalma a larabci inda suna ne in ka tashi mata wasali kasa za ka yi in ya haɗu da irin wa'in ga abubuwan kenan suna ba ko da yaushe ake mai yanzu misali mu ɗauka muhammadu dalun ɗin nan wani wasali ake mata don mako da Allah Muhammadu suna ne ko ba suna ba ne to in ya haɗu da irin wa'in ga abubuwa za a ce du ɗin nan dole a dawo da du ta zama di aliyu ba haka muke karantawa ba don me muke ce aliyu ai akwai abin da ya sa za mu sani to amma wani bai za a ce aliyi misa to shi ne ake son a gaya mana nan ga to mu karanta ƙa'ida an ga ƙa'ida ko yujarul ismu ana yi wasali ana masuna wasali ƙasa idza sabaqahu harfun min hurufil jarri in harafi daga cikin harufan jara ya daga yi shi al'atiyati wanda za su zo wa hiya sune min ila an ala fi alba allam kun ga wayan ga guda bakwai duk sadda ka gansu kusan wani abu ko da wasali ko babu wasali wannan abun wasali ƙasa zai ɗauka saboda su in ka ga suna kusan inna wani wasali za ka yi masa ban ji ba ba yanzu mun ka gama shi ba in kagga suna kusan ka'anna wani wasali za ka yi masa in kagga suna kusan laita wani wasali za ka yi masa fata ko to in kagga suna kusan kana wani wasali za ka yi masa ruhu'a in kagga suna kusan asbaha wani wasali za ka yi masa ruhu'a ko to yanzu in kagga suna kusan lamun wasali ƙasa za ka yi mun kaga mun yi ruhu a ko mun yi wasali bisa ko to da mun kuma wasali ƙasa in ka ga suna kusan fi wasali ƙasa za ka yi masa su a da ruhu a inna da ‘yan uwanta fataha to ita kuma min da ‘yan uwanta ga sunan su a da wasali ƙasa min da 'yan uwanta ko ba haka bane min 'yan uwan min su ne ila ala fi da sauransu to mu karanta misalai sai mu tsaya nan minti nawa da sallah akwai mintuna kada nawa ake sallah da sha biyar ko to sai mu yi sallah mu yi karatu na minti biyu na mutsa bayan karanta mana a fassara sai mu tashi ku duba ku gani nazala al-mataru min as-sama ruwa ya sauko daga sama kaga sai an ka ce min to inda min ta zo ba a ce as-sama'u dole a ce as-sama'i saboda min sa'al jayshu ila al-maidani sojoji sun je fagen fama maidani hilin yaki kaga ila sai an kace maidani inda za ta mai kamisa an kace maidani ba ce maidani ba sai kace saboda ila yanzilu al-jundiyu an al-hisani soji na sabkowa daga bisan doki yanzilu sai a ce an al-hisani me yasa an kace hisani ba ce hisanu ba saboda an ya tsuful khashabu alal ma'i katako yana kai kawo sama ruwa sai an ce alma'i ba ce alma'u ba misa an ce alma'i saboda ala ne yan bahul kalbu fi albustani kare yana kuka yana haushi a cikin gona an ce albustani fi ita ta sa an ce bustani ba ce bustanu ba inda wani zai larabci ya ce yan bahul kalbu fil bustanu kana ji sai ka ce wala ba daidai bane bustani ake cewa in an ka ce ma dami sai ka ce saboda fi am gane haka ne ko qasharutul fakihata bisikin na here kayan marmari da yuka qashartu askewa kamar abarba kamar lemu da ake hekewa to sai zama asikinu haka ya kamata ya zama amma inda bawon ta zo sai a ce sikini saboda bi alja'izatu lissabiki wanda ya riga ya shi adda kyauta an ka ce asabiki saboda lamun ya ati samaku min albahari kifi yana zuwa ne daga teku min albahari an ce albahari ne saboda min saratul mashiyatu ila alhaqali awakai ko dabbobi sun ta cikin gonaki an ka ce alhaƙali an yi mai wasali ƙasa ne saboda ila ya zahabul khawfu an tifli yaro yana rage tsoro a tifli asalin shi addifilu ne an yi mai wasali kasi ne saboda an yasqutu thamaru ala al-ard kayan marmari suna faduwa akan kasa asali al-ardu ne saboda ala sai an kace ala al-ard an yi ma ard ka wasali kasi ne saboda ala dakhala al-mujrimu fi sijni mai laifi ya shiga cikin gidan yari as-sijin kurkuku an ce sijini ne saboda fi fita ta yi mai wasali kasa ya taƙatalul junudu bisuyuf sojoji suna fada da takubba a suyufi ya ɗauki wasali ƙasa ne fa'un kenan saboda bi ishtaraitu ƙuflan lil khazanati ƙuflan haka yake kun gane ƙuflan ba agogo ba kwaɗo kadena kadena na sai kadena ne lil khizana don tsaro kaga in kasa shi kakkance sai dai wani abu kuma to khizanati ya dauke wasu dai kasa ne saboda lamu Allah samu dace wannan shimfiɗa ne mu wa wancan littafi in mun zo Allah kai mana rai gobe ko kuma mako mai zuwa sai mu ƙara abu da mai sai da me mai sai da mai sai da me al-khizana tsari tsaro yanzu ɗakinka in ka tashi ka kance shi ai dan kawo wani ya shigo ne to sai a ce ka kance shi ne saboda tsaro sai sa ake ce da wurin aje abinci alkhizana wurin aje abu to jama'a kan mu manta a karatun da muka gabatar a ranar nan muka ce minti nawa gare mu don mu san karatun da zamu yi to yayi muna tare mun karanta cewa laisa hunaka man farraqa bainal baligi war rassam babu wanda ya raba tsakanin malamin balaga da mai zane illa sai dai bambancin su anna hadha yatanawalu almasmu'a shi dai malamin balaga yana mu'amala ne da masu ji min alkalam ne daga maganarsa wa tilka shi kuma wancan mai zane yushariku bainal mar'a ko kun bainal mar'i min alwan yana kamantawa ne tsakanin abin da ake gani daga launi launi wal ashkal da kamannu amma fi gairi zalika fa ma sawa amma in ba nan ba duk suke farrasamu shi mai zane idan hamma bi rasmi sura in yayi yunkurin zana wani zane fakkar fil alwanil mula'imati laha zai yi tunani game da launin da ya dace da wannan sura thumma في تأليف هذه الألوان سنية فار حدا وإن اللون نوني بحيث تختلف الأبصار تيد ذات جايو هنكل متاني وتثير الوجدان سكوم موس تناني هو سموس الشعوة سموس برجيوة ngane ko shi ko wal baligh malamin balaga idan arada an yunshi qasidatin ina son yayi kasida kun sa wani ake ce ma kasida mawaka sai ka ji mawaki ya ce zan yi kasida baitoci na waka labbai ka rasulallah kowa ga wani to sai a ta ai kasa wannan su ne ko gudanar an kai su ake ce ma kasida misali na kawo ko ba ga wani to shi ke da in ji wa'annan masu waka ko milana ina da muke awon makalatan ko kuma makala kun gane makala yanzu in za a yi in za ku yi da ba don ka kare wani abu shi zai zo shi kare wani abu da Allah sai ka zo ne ka shirya abin da za ka ce ko tun da gida za ka shirya abin da za ka ce to duk wannan abin da kake shirya shi ake ce ma makala zancen da kake so ka je ka faɗe shi gaban mutane to mu ci gaba wannan gudana na kawo misali haka ma a gayyace ka ce za ka yi mawa wani zai yi aure muna son ka yi magana akan aure ranar bikin wani to wannan abin da zaka shiro shi ake ce ma makala ka ba wai sai ka hau majalisi ne kana tunanin to me zaka ce ba a'a da gida zaka tunani ya kamata in ce kaza abin nan zan ce me dalili akai sai ka nemo aya ka haddace in baka yi haddacewa ka rubuta ya kamata in faɗi hadisi akan kaza sai ka nemo wani hadisi to ka shirya wannan makala shi ake ce ma makala ana tare da ni ko mu ci gaba ina ne aw khutbatan ko kuma huduba abin da ake ma huduba abin da ake ranar juma'a za ka zo za ka huduba ba sai ka hamin bari ne kace to akan me zai huduba a'a tun da gida za ka shirya ya kamata inda zan yi huduba in yi huduba akan kaza ka shirya shi da kyau na'am to in mutum zai huduba ko muƙala fakkara fi ajza'iha zai tunani akan bangarorin wannan muƙala ko wannan huduba ثم دعا إليه من الألفاظ sannan ya nemo lafuza wal asalib da usulubi akhaffaha ala sam'i masu saukin saurare wa aktharuha ittisalan bi mawdihi kuma wanda suka dace da maudu'in da ake yin magana summa aqwaha atharan sannan ya amfani da kalmomi masu karfin tasiri fi nufusi sami'ihi a zukatan masu sauraron sa wa arwa'aha jamalan da kuma wa'inda suka hiban ƙayi da burgewa kai sai ka shirya wannan kenan duk abin da ya shafi magana kafin ka yi ta ka shirya ta na daga na gaya muku za ka je taɗi ne sai ka ga wacce ce za ka je gurinta ustazi ya ce ko yan boko ta kun fahimci hausa in yan boko ce ta taɓa aure ko ta taɓa yin aure ba akwai masu zuwa gurinta ko babu to suwaye masu zuwa gurinta ustazai na ko yan boko ne duk sai ka gama wannan nazari kaf to ya zan yi in burge ta mene ne zan fada da zama duk ya doshe mun gano wa'ance ne aka ake fa sai ka gama kaf a yanzu in ni zo to da wani suna zan kira ka suiti zan ce ko baby zan ce ko hubbi zan ce ko masoya zan ce dole sai ka shirya wannan tana iyawa ai na fara muku zance kwanaki kana da mata biyu baka da gaskiya in ka zo gida ya za a yi ka kashe ta ce ta da yawa suna abin da in ka san kada mata ka baka da gaskiya da kun zo ta kare sai ka bushe da dariya sai ke dawa tun da ta ina ta tunani ai ko a niki ba bace ba ni dai abin da ni miki ban kyauta ashe ɗaya an kai miki ba daidai ba babu daɗi ni ai ban san kina cikin raina ba kaza kaza kaza sai ta yi murmushi sai ka zo ka zanna amma saboda Allah kai baka da gaskiya kuma kai zaka yi faɗa kana so a zauna lahiya bayan haka ba ustazai mu mu kula da kyau in baka da gaskiya da ka zo ka nuna kana baka da gaskiya to amma ke ba haka ake ba in ba a da gaskiya dauka akai ni na dauki ban da gaskiya eh hankuri ke son ki ya sama ban maganin lahinki to hore zamna ai da an kai kaza an kai kaza an kai kaza kagan ka baban suwa ne da ya ce ya za a yi an gama kowa sai abin nan a kai ne adda gaskiya kuma ya kamata ka yi hada to ba hada za ka yi ba zo zauna kin san kin yi kaza kin yi kaza ko eh ke samu maza maza na di kuma ke girman ki ya wuce a miki fada darajar ki da kaunar da nake miki ban iya fushi da ke amma kaza da kaza nan dai ka a saki ban son kaza ni an kai min kaza in ba ke bace ko wace ta ma ina yarwa da ita amma ke kin wuce nan ka a saki zauna a ci gaba da hira kaga cikin siyasa ka kai sako ko gobe tana da ta yi kai ashe na sa inda ma ni ta ba ai da an sake ni da abubuwa haka suke komi yana son siyasa kakka zama abin da cikin siyasa zai ka gara gidanka ba ta da hada ba kana da mata biyu eh wannan ita ce ba ta da gaskiya ka sani ba hada za ka yi mata ba ka zama da ita mana ku ta hira ku da ta dauko ma tsayan ta kare kan sai ka zama nan ana nan kin gani yadda nake in son samu na ba ran nan ba sai wata rana yadda nake ban son ayi kaza ban son ayi kaza ban son ayi kaza in ina jin kunyan mutum in yayi kaza yayi kaza yayi kaza saboda kunyar da nake jin shi tashi ban iya mai kaza misali ranar nan kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza ke a tsakar raici ba a iya miki kaza shi yasa na kasa ɗauka duk matakan da zan ɗauka da ba ke wace na yi kaza na yi kaza na yi kaza amma da yake keta sai da in ce ka a sake dan in an sake wani abu na iya faruwa sai a ci gaba da hira ko yi fada bai yi ko ɗanka ba kullum za ka yi taimakon fada ina na buga kai in cika ku da ina ne kenan fa'anasirul balagati idan kenan anasir abin da ake ce anasir abubuwan da ta gino a kai me sunan turaku da hausa kenan turaku na mai balaga su ne allafzu lafazi wa ma'anan da ma'ana ya zama kana da lafazi mai daɗi kuma yana da ma'ana duk mutumin da yake da lafazi mai daɗi kuma lafazin yana da ma'ana kenan yana da balaga wa talifin lil alfas da kuma hada lafuzza menene yamnahu ha quwwatan wa ta'thiran shi yake ba maganarka ƙarfi da kuma tasiri a cikin zuciya ka san wani yana da kalmomi amma bai iya hada su ba yanzu kaman mace ce ka kawo mata kayan miya ka sayo wanga da wanga da wanga da wanga wacce ta iya hada su in ta yi ma miya kana ci kana santi ko ba ka bane amma wata sai ta ɗauki kayan miyan kuma ta yi miya ka ci da ƙi haka ne ko ba ka wani to haka ma a magana ga wani yana da kalmomi a bakin shi amma bai iya haɗa su ba su kamo zuciyar wani to kai kuma son ake duk sadda kai amfani da kalmomi ka jayo zuciyar mutum har in kana magana bai son ka bari balaga take jayo to malam yake cewa kuma da maimaita al'anasirul balaga idan kenan turaku na balaga su ne lafzin wa ma'ana su ne lafzi da ma'ana wata alif lil alfaz haɗa lafuzza su yi kyau yamnahu haƙu watan su suke ba lafazin ka ƙarfi wa tasirin da tasiri wa husunan da kyau sun ma dikkatan sannan mutum ya zama yana da zurfi fi ikhtiyarin kalimatu wajen zaɓo kalmomi wal asalib da kuma zaɓo usulubi na magana ala hasbi mawaɗin kalam gwargwadon gurin da za a yi magana wa mawuƙi da inda zai faɗa wa mawudu'atihi da kuma maudu'i na zancen na'am wa halin sami'ihi da kuma halin masu sauraronsa wannan za'atu haka ne ko zihniya da kuma abin da zai jawo hankalin mutane allati nafsiya ko da abin da zai jawo rayukan mutane allati ta tamallakahum wanda za su mallaki zukatan mutane wa ta sayi tsara ko? sai kun ta yi ban gani sosai na nan ga alanufusin sai sai tsara kun sa'abin da ce ma sai tsara ta mamaye zukatansu kana magana hamma ka jawo hankalin mutane ba su san ma sun karkato zuwa gare ka ba har wani za a kira shi ji haushin walla ina jin magana ban son ta kare wanga ya kira ni kenan yanzu bai son ya saurari kowa sai kai muna koma baya bar mu kai karshe dai kun gane ko farubba kalimatin hasunat fi mawdin fi mawdin wani lokaci kalma a wani guri tana da kyau thumma kanat nabiyatan za ta zama abin wurgarwa mustakarha abu kyama fi gairi a wani guri wanda ba shi ba wa kariman ada karihal ad'uda ba kalimatul adab aidan su maluma adab sun kyamaci kalmar aidan wa adduha min al alfazul ulama suka ce kalma ce ta malamai falam tajir biha aqlamuhum su bu su rubutu da ita ba fi shi'rin aw nathan a waka ko a rubutun zube hatta zahara bainahum man qala har sai da aka samu wata rana wani daga cikinsu ya wannan magana kafin mu karanta wannan ku koma baya nan da malam yake magana fi ikhtiyaril kalimati wajen zaben kalmomi ko wal asalib da usulubi ala hasbi mawadin al kalam gurgurdan wurin da za a yi magana kenan su kalmomi da za ka yi amfani da su sai ka dubi ina ne za ka yi magana misali wanda zai zo ya gaida sarakunansa tun da gida ya kamata shiga kalmomin da ya kamata shi amfani da su ina kwananku kun tashi lahiya ya haƙuri ya lafazin ina kwananku kun tashi lahiya sai a ce yaron kirki yana da ladabi kun je da yake gaishe mu da ga wannan kalmomi sun dace da su ko ba su dace su sun dace da su haka ma yanzu in ka zo za ka gaida wadda kake son ka aura in ka kira ta a waya kin tashi lahiya ya gari dala kai lahi amma wagga kalma a nan ta dace gani ko shi ne abinda yake magana ka zaɓi kalmomi da kuma la'akari gwargwaron inda za ka yi amfani da magana shi ne abinda yake nuhi a nan yake ce ala hasbi mawaɗin kalamin gwargwaron wurin zance wa mawaƙi a hu da inda za a saka shi wa maudu'atihi da kuma maudu'in zancen shi ne ce aka ce maudu'in zance kai ne an ka zo an ka ce malam kai zo ka yi nasiha akan abin da ya shafi aure wai sai ka zo kana magana akan yan dambe ko ka zo ka zo kana magana akan masu wasa da kura wannan wuri ya dace anan ana magana aurewa ga kawo magana faɗa kun gane misali kenan shine ake son duk sadda ya kama za ka yi magana to kakka hita mahallin abin da kake magana a kan shi kun gane misali ko to mu ci gaba wa halin sami'in da kuma halin masu saurare shi ma ya kamata ku kula da shi yanzu an ka ce ka je unguwa ka za ka yi wa'azi abinda za ka fara tunani unguwan nan suwa na a can ɗalibai ne malamai na 'yan kasuwa na annan 'yan dambe na annan dole ka san suwa ne za su saurare ka yanzu wanda ya zo zai ma malamai wa'azi da Allah magana da zai yi musu tana dacewa magana da zai ma 'yan dambe yanzu an ce ka je kai mai ƙauraye wa'azi wa'azinsu ya zama ɗaya da na malamai to shi ne an kace sai kayan la'akari da suwa ne za ka yi ma magana a za ka je kai wa'azi amma 'yan kasuwa ne za ka yi ma wa'azi wa'azin 'yan kasuwa bai zama ɗaya da wa'azin da za ka yi ma mata masu girka to cikin gida ba shi yasa ake son ɗalibi na ilimi duk sadda zai magana ya yi la'akari da suwa ne ne zan yi ma magana in ɗalibai ne 'yan firamare ne ko kuma 'yan jami'a ne a wa'in ga ɗalibai ɗaliban boko ne ko kuma ɗaliban larabci ne kenan shi ne wahalar sami'in an gane wannan mugusa gaba ko mu ci gaba sannan mala ya ce menene wa naza'atun nafsiyya allati menene ta tamallakahum wa tasaytura ala nufusin shi da ake da naza'atun nafsiyya abin da zai fisgoran mutane ka zo kana karatu kowa ya fara kwana sai ka ce in ba ku labari wani da an kai karatu ya yi kwana su sai ga cikin rija da Allah ya akwai mai kwana kara da ba ake ko kuma wani ana karatu ya gaji ya jingina ka sai zaune zahi na taso mishi ya akwai wanda yawan na zama sai ce to wala da nina ma da yake kaga yanzu ka amfani da kalmar da duk ko hankalin kowa ya dawo kanka kakka yadda kana gabatar da wani abu hankalin wani ba tare da kai yake ba a ya zama a ƙari hankalin kowa yana tare da kai shine annazatu nafsiyya abinda allati tusaid abinda tusaid mamaye abinda zai mamaye jikin mutane zuciyar mutane na'am menene gaba mala yace farubba so da yawa wani lokaci kalima ita kalma haka ne ko hasunat fi mawdinin haka ne ko tana ana in ba ganin abin da gyara ne tana da kyau a wani guri sun makanat baniyatan sai ta zamo abun nisantarwa mustakari hatan abu kyama fi gairihi a waninsa kalma tana da kyau a wani guri bai dace a aiki da ita ba na sha gaya mu yanzu sarakuwanka idan kana son ka gaya mata kana ƙaunarta da hausa in za ka yi amfani wallahi su mamu muna ƙaunar abin da kuke muna muna jin daɗi muna nuna farin ciki game da son da kuke mana dala ya dace ko bai dace ba amma sai ka zo kana ce masa kuka wallahi i love you mama i love you wallahi i love you sosai kun gani me laifin kalmar amma ta dace a nan kenan ba komi ne ake haɗi ko ina ba kowane akwai lokacin da kalma ba mummuna kalma ba ce amma bai dace a haɗe ta a nan ba kenan duk sanda za ka yi magana sai ka dubi suwa ne ne za ka yi magana su saurare ka ka sai irin kalmomin da za ka gaya musu an gane ko Allah ya samu dace na'am lokaci yayi ko to shikenan an kira sallah an sallame mu ina da muke kafin a kira sallah ku ci gaba ina ne ake wa qariman da karihal udaba'u kalimata aidan malum ma'adab sun kyamaci kalimata aidan kun san a filar na larabci akwai malum ma'adab akwai malumman shari'a malamai da suka karanci larabci waƙe-waƙe da sauran su ne malum ma'adab su suna ganin in ka zo kana larabci ka ce aidan su suna ganin su ba su son wannan kalma ba su son ta sai suka ce kalma ce ta ulama duk inda ka ji malamin larabci yana ce mu ulama yana nufin malaman shari'a su a gurin su ne an malamai su a gurin su su yadda malamai suke musu in ana magana malanta wanda ya karanci shari'a shine malami to shine fa adduha sai suka lissafa wannan kalma min alfazil ulama daga cikin lafuzan malamai an gane magana ko lam tajid biha aqlamun bu su rubutu da ita ba fi shi'irin aunatan a cikin waka ko rubutu kun gane shi'ir kamar yanzu abin da na kawo kawo abin da wannan ake rerawa ana waka ana rangadi yana wannan ya zama shi'ar kun gane ko shi kuma nasar rubutu tartartartar duk rubutun da ake rubutu ana tuttura wannan shine nasar to su ba su yi rubutu da ita ba ba su rubuta ta a cikin waka ba na'am man qala